أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu girma masu albarka barkan da sake saduwa a wannan safiya ta ranar talata yau muna 28 ga watan al-muharram wata na daya a cikin jiran watannin musulunci jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jibril maka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar da watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyar isa ta maryam alaihi wassalam na kara ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya yi sare mana sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidin sahaba da ke anguwar zariya garin maraɗi jamhuriyar nijar domin ci gaba da wannan daura mai albarka da aka tsara ta aka shirya ta kuma ake gudanar da ita an kalkashin wannan tafsiri mawuyi mai girma wanda shi tafsirin ƙwa'ari da ƙwa'arin abuwa imaya mukaddima ta al'allama الشيخ محمد العميد بن محمد المختار الشنقيطي بعدين قوم بما سمو دفاعي من نسو كم يتعلمين إلمي daga baya kuma sai kowa ya ƙara bincike mai gabatar da wannan daura kamar da kuka sani shi ne dan uwa wanda ya kawo mana ziyara ta musamman daga asima kafitan ta wannan ƙasa mai albarka garin liyane haifafan garin kwanne a shekh abdulmalik khalis abubakar wanda an fara wannan daura ta ranar lahadi yana insha Allah yau wannan shine a gerin zama shine zama mu na uku wanda kuma shine zai kasance kenan darasi na biyar insha Allah wanda izinin Allah za a dasa daga inda aka tsaya ba tare da bada lokaci ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya da jagora baki daya malam Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle shi da mai jagoranci wajen abin da zai gabatar mu kuma Allah ya ba mu ikon nutsuwa da saurare Allah ya ba mu ikon amfana Allah ba mu ikon amfana da sauran yan uwan musulmi bayan kuma kuma amfana duka dai ta ummal fa'ida insha Allah Sheikh Abdul Malik Khamis Abubakar kalai ta fadar mashura ma'aduran kamar da yadda aka sani kuma akwai muhadarat da ake gabatarwa yau kamar da muka ambata akwai muhadara a masallacin mawa insha Allah kamar da muka yi bayani a jiya kenan gobe akwai kuma muhadara shi na tsakanin magariba da ishe ya masallacin gidan mai ringo da ke unguwar nan tsoho jibi rana a hamis akwai muhadara da za a gabatar a nan markaz na yi kasuwa insha Allah ta bara ko ta'ala muna fata Allah ya mana jagora Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe mu ya sa gaba ɗaya mu ce mu tashi a ce an gafarta mana kuma amma na sa kai da gidan shan assalamu alaikum
القوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haɗuwa da ku a ci gaban darasinmu na daura wanda muke yi cikin littafin muqaddimatu aqwa'ul bayan ta al-sheikh al-allamatu al-qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan shi ne darsinmu ko zamanmu na biyar kenan kamar da malam suleimani ya yi bayani za mu tashi ne a ƙarshen shafi na tara kenan wajen i'lam waffaqani Allah wa iyyak mun ga wurin ko in lokaci na tara wani lokacin ban sani ba da waje da wajen ko duka ɗaya ne to malam ya wuto yayi eh asa ana hankalta mai irin wannan malam yace i'lam ka sani waffaqani Allah Allah ya datar da ni wa iyaka da kai lima yuhibbu game da abinda Allah yake so wa yardahu kuma ya yarda da shi anna min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani allati tadammanaha hadha alkitab almubarak wadanda wannan littafin ya kumsa nau'uka na bayani an gane ko wato bayanan ijmalin waka tunda ya ce anna min alwa'il bayan to min sai shi da manto kuma shi ne matsayin khabar sai sai da manto bayanan ijmal kenan inna bayanan ijmali min alwa'il bayan saboda dalibin ilimi mai na hau kashe zuwa buruna shi ce an karya kawo su bawai an ɗaya ijiyar kisa'i an yi wani ne an yi wani to yana daga ciki bayanan ijma za a yi bayanin abin da zo dunkule a jumlace alwaƙa wanda ya zo ko ya abu bi sababin ishtirakin saboda ishtirak asalin kalma ta ishtirak tana nufin tarayya abinda ba abu guda yake dauke da shi ba ina fata ana fahimta ta ilimi ne mai faɗi kwarai da gaske cikin ilimin usulun fiqh akwai al-mushtarak al-lafzi akwai al-mushtarak al-ma'nawi akwai kuma al-mushtarak al-mutadad akwai al-mushtarak fil madda karatu ya kuma sabu ko yan aka ce al-mushtarak al-ma'nawi ababe su yi tarayya cikin ma'ana an gane ku misali da an ka ce zagi a shaklu ko an ka ce a ta'afifu falata kullahu ma uffin da alhamza ba da ainihin ba wancan mini ta'afuf ba shi ba to dukkan sun sun yi tarayya ne cikin kalima ta al'iza cutarwa zagi cutarwa ne ce ma iyaye car ko ayya ai shi ba cutarwa to kenan ya raranto mushtarak al-ma'anawi akwai kuma almushtarakun lafzi ababe su yi tarayya cikin lafazi amma ba cikin ma'ana ba yanzu ya hanka ce al'ainu ana nufin ido da muke kallo da shi ya hanka ce al'ainu ana nufin zinari da azurfa in katta cikin fikihu an ka ce zakatul ainu ba ana nufin idanun mutane da fitar musu da zakka ba fufira kosiyo sannan al'ainu ana nufin idaniyar ruwa fi ha'ainun jariya in ji Allah to nan sun yi ishtiraki ne a cikin lafafi duk da yake alkur'ani ya rarraba wajen jam'in su in na ido ne sai ce a'ayun in kuma wancan na ruwa ne sai ce uyun inda mutaki na fi jannatin wa uyun can kuma ba ku fi ha ma ta shi anfus wa talazzul a'ayun wa an tofi ha khalidun balaga ta alkur'ani kenan duk inda ka jin ido a sai ka shi akan siga ta takalli wadda su malamai suka ce saboda ruwan ido kaɗan ne bisa ga ido ruwan da ke gudana sai ba wancan jum'ul kafira ba wancan jum'ul ƙilla hawa malamai suka ce ba ba ni ce ba in ka gana maka karɓa in ka gana maka ce akai da kai gaba to ishtirakul lafzi da ishtirakul ma'anawi ce kenan shi ishtirakul lafzi ba su da alaƙa sai ishtiraki ce lafzi akwai mushtarak al-mudab wanda shine kalima ce kaga da al'ainu ya an ce ruwa da dinari ai musu karo da juna ba amma akwai mudad wanda ke daukar kishiyar abu biyu kuma duk abu guda ne shi yasa wani malami ya littafin al'adad kalimomin da suke ba da ma'ana kishiyoyin juna wallaili idza as'as as'as yana da kawai ma'ana aqbal yana da kawai ma'ana adba an gane ko والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القروء ينا يدوك الحيض ينا يدوك كما الطهر kaga alhaidu ai kazamta ne at-tur kuma tsarki ne kaga ba su haɗuwa daya to akwai al-mushtarak al-mudar sannan akwai al-mushtarak bi maddatihi shi madda shi ta yi ishtiraki sai an tantance la tudarra walidatu bi waladiha ko la tudarru a wata qira'a an gane ko to nan wannan madda ta yi ishtiraki domin la tudarra ko la tudarru yana iya ɗaukar fi'ili ne mabniyun lil fa'il kina asalin shi la tudarir walidatun kada mahaifiya ta cuta ko kuma la tudarra walidatun bi waladiha yana ɗaukar la tudarar walidatun ka a cutar da ita kaga mushtarakun ne fi maddatihi al-asliyah shi yasa rashin sanin wannan zai sa in ka zo ga nassi ka shiga cikin matsala an ce mushtarak ma'anawi baka san ma'anawi ba lafzi baka san lafzi ba bi maddatihi baka sani ba kuma bayan shi sai a samu mutawaqi daga at-tawaqu ne shine lafzan da ma'anarsu ta zo amma abinda ya hada su al-qadr mushtarak nan ne suke haduwa shi ne ake kira al-qadr mushtarak shi ne ake kira al-mutawaqi lafzan suna bada ma'ana iri daya an gane ko ma'ana sun yi tarayya cikin lafazi a wajen ma'ana amma ba a iya ba wannan ba a iya ba wannan an kasa mabanci sai da mun to mutawafi idan aka yanke tsakiyar dukkan su sai ma'ana ba za su same ta ba sai al-mushakkik wanda ke samun shakka in an ka ce an-nuru haske an gane ko to hasken nan yana iya zama tuwa mushakkik saboda hasken ampul lantarki kenan ko ko albayatu nake so in ce albayatu afwan fari da farin kitse da farin rogo ai ba dai suke kaga sai zama to amma inda ga nesa ne sai ya samu ka shakka shi sa suke da shi mushakki to duk in baka san waɗannan mustalahat ba aka shiga karatu zaka rena kanka kwarai wannan ina kawo su ne lokaci malam bai kawo su ba saboda shi malam babban malami to wani ma shi jin lafazin mushtaraka da wani mutawatsa da wani ware da bai ba ta sani ba ba haka ba to wannan kenan in ka ji an ce ga kaza ga kaza duka zaka ji cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir wannan karatu yana nan zube Allah ya tamke mu to sai malam yace bi sababil ishtirak sawa'un kana al-ishtirak fi ismin shin ishtirakin nan cikin suna ne kenan cikin sunaye akwai kalima ta suna wadda take daukar ma'ana fiye da daya au fi'ilin ko ko fi'ili akwai fi'ilin da ke ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya kaga alƙar'u suna ne yana ɗaukar al-tuhur kuma yana ɗaukar al-hayy al-fi'il fi'ili fi'ili an gane ko kama as'asa yana ɗaukar aqbala da adbara kama ghabara yaghburu illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin yana dauka abin da ya wuce ya dauka abin da zai zo kaga kishoyin juna ne fi'ili ne kuma ghabar aw harfun koko ishtiraki cikin harafi harafi ya zama yana daukan ma'ana fiye da daya muna yau an ka zo ana karatun harufa misali an ka ce min sai wani ce min albaiti ko ba karan bane sai mutum ya zama da ce min harful jarri albaiti ismun majrurun bihi wa alamatu jarrihi al-kasr az-zahir ala akhirih sai Allahu akbar ko haka ba to ita min ma'ana nawa gare ta sai ce abin ba ta da ma'ana ko haka da ake cewa to wannan ai hayaniya ce za mu zo cikin littafin da suka yi bayanin huruful ma'ani harafi guda yana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma kenan duk inda ka zo harafi in yana da ma'ana goma cikin cikin goma din nan wacce ce ake nufi a nan kuma sai ka tantance su to kaga karatu ya koma sabo shi yasa akwai wani ɗalibin ilimi a jami'a ta kulliyatul da'wal islamiyya ta kasar libya yayi huruful jarri wa atharuha fi dalalat kusan safha 500 da wani abu sannan akwai malaman da suke littafin huruful ma'ani imamu suyuti a cikin al'itqan fi ulumul qur'an sai da ke babi adawatu tafsir haruffa kowanne musamman su ce alqur'ani ma'anarsu harafi kaza yana ɗaukar ma'ana kaza duk da ke ya takaita bai kawo su gaba ɗaya ba ma'ana ma'anonin kenan in ka diba cikin littafin mughni labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari sai a ce ma harafi kaza yana da ma'ana kaza yanzu in ka ɗauki min tana ɗaukar ma'ana sun kai guda goma sha biyar aiki ya kuma samu ku wani sai to ina hujja musamman ɗan ƙwararri sai ce kare ta hayaniya to min za mu faɗo ɗansu daga cikin ma'anoninta kuma ayoyin ƙwararri za mu kawo min tana rakuwa littaba'i nuna abu sashi ne nan ne taba'i da gaba abu ne an sasanta inda malam mahaushi kenan wanda ya ɗau sashi wanda ya ɗau sashi تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي بعضهم كلمه الله shikenan min tana iya zakuwa libtida'il ghayal makaniya lokacin da wuri zai fara subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa min tana iya zakuwa libtida'il ghayal zamaniya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi min tana iya zakuwa litafsil wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yufassil bainahuma من كان ذكوى للبدلية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة من ترى ذكوى للتأكيد للتعليل عفوا للتأكيد الإما أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا أصله ما جاءنا بشير ولا نذير sannan min tana iya kuwa wato litta'ali don saboda kaza min ma khati'atihim ughriqu ay min ajli khati'atihim ughriqu sannan min tana iya kuwa li bayanil jinsi ta nuna jinsin abu fashtanibur rijsa min al-awthan kun yisanci kazamta daga gumaka a gumaka gaba ɗaya kazamta ne war rujza fahjur kinan hiya al-awthan ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين وان الله يريد daga su daga cikin annabawa kina amsa annaba Allah bai nima gare su mutunta su ai hukun nabiyyi kullu shi yasa ai shi a cikin suka ce ai Allah ya ce sahabbai wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima saka su aka ce ja min ni bayanin da suke saboda kai baka san min tana daukar ma'ana ko goma sha biyar ko sha uku yau shi kenan zai zo yi wasa da hankali to wannan misali ne kawai bayar saboda babin yana da yawa malam ya ce to misalul ijmal misalin abin da zo dunkule bi sababi ishtirakin saboda an yi tarayya fismin a cikin ma'anar wani suna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala thalathata quru inda ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru aya ta 228 a cikin suratul baqara malin ya ce li annal ƙar'a domin shi kalima ta alƙar mushtarakun bayyana tuhuri wal haila laraba suna amfani da ita tsakanin tsarki da kuma haila wa kad ashara ta'ala malin ya ce Allah ya yi nuni ila annal murada bi aqra'il idda abinda ake nufi da aqra na idda kalima ta akra al-adha yace shi ya dauke cewa tsarki ake nufi cikin waɗannan ma'ana guda biyu bi qawlihi bar yace inda Allah ce fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su li'iddatihinna cikin lokacin iddasu at-talaq aya ta farko malam yace fallamu shi harafi na lamu da yace li'iddatihinna litawqiti saboda ta nuna lokacin daga alwaqatu lamun tana dukkan ma'ana kusan talatin da wani ka koma cikin wani littafi sunansa mafatihu tafsir na ustazu dr ahmad sa'ad al-khatib mujalladi biyu ne daga inda kawo babin lamun ya tattaura da kan kowace kalima ta tafsiri ko hadisi ko wani abu da abin da malamai su yi nufi ta to cikin dai ya bijir da bayanin lamun ba ni da ni faɗa maka ka zo ka ce an faɗi wata magana wanda baka hankalin ka bai rufe ita ba malin ya ce wa waktu talaki lokacin saki al-ma'mur bihi wanda an kai umurci wanda aka umurni da shi fihi al-ma'mur bihi fihi wanda an kai umurni da shi a cikin sa na sakin kenan fil ayati a cikin aya at-tuhur tsarki ne lal hayd ba hayda domin ba a sakan mace tana cikin lokacin haida ko ba ka da bari wasu ka ce mutum sake ta sakin ma bai yi ba wasu ka ce a'a ya yi amma dai ya yi sabo hujja wadda suka ce ya yi sabo akwai sakin hadithi na ibn umar da saki mata shi tana haila ya ce to murhu fal yuraji'a ka ce ya dawo da ita suka ce tuke na sakin ya yi wasu ka ce a'a fal yuraji'a ya maida ka tana nan matsayin mata shi ba ba ka nan dole suka ce nan ba rujuwar bai ake rufi na cewa ta dawo a matsayin mata a ta dawo dai a gida ko ko tana da matsayin mata shi sai in ta yi sannan ya sake ta saɓani ne malamai yadda wajen wasu malamai idan mutum suke mata shi tana haida ko su dubu ne banza ne domin man amina amalan laisa alaihi amruna wa huwa rabbu ni dai na faɗa ma ba cewa dole sai ka ɗauki na wani ko na wani ba tau
ahuwar ranzu ai ba ga shi ba an ce muku su sun ce sakin bid'a ne tun da shari'a ba ta ce ka saki ba babu shi shi ne hujjar su kai kuma ka saba da haka ba hankalin ka bai da wani ni kake so wa tadullu lahu ma la yace abin da yake nuna wannan qarinatu ziyaratu tabi saboda an ƙara ta'u fi qawlihi a cikin fadar Allah salatatu qurun nan malam shi na so shi amfani da lugha dan malam mawsu'a ne ya ce to da Allah ce talafata ƙuru'in bai ce ba talafata ƙuru'in ya ce lidilalati ha domin wannan ta'un tana nuna ala tafkirin ma'adudi akan adadin abin da ake son a bayyana namiji wa huwal aqha su ne tsarki zan yi muku bayani saboda akwai iskali malin yace falau arada al-haidat da Allah haila yake nufi laƙala da ya ce talafu ƙuru'in ko talafa ƙuru'in bila ha'in ba tare da ha'un ba dokcin ya ce ta'un kuma ya ce ha'un saboda ta'un marbuta ta guri ake ce mata da hausa idan za a tsaya a kanta a lokacin karatu ha'un take komawa to ana ikirinta ta'un wani lokaci wani lokaci a kira ta ha'un shi yasa wadansu ɗalibai ilimin su ga iskar tsaye a kanta a kanta ulkuskuri duk inda zo cikin ƙur'ani inda ya kara karatu alƙur'ani inda ita ce wannan ta'un ɗin kakka ta hankalta ma masoyin da ke kanta inda ya wakafi na mai daka haɗu ba ka ba faƙad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa rahmah kaga ka kuma hau inna fi dhalika la aya ba ta la ayatan aishu arba to sai a kira ta hau an hankalta mu lokacin da zai akanta mun gane karatun da kyau tau malin yace li anna al-arab domin su larabawa a cikin yaren su ta kulu tana cewa domin nafsidina al-arab matsayin shi mu'annas ne lafzi amma an kanta mu'annas shi na jama'a ne shi na aicewa da annal arab ya kurun ko da annal arab ta kurun domin ƙabilatul arab suna cewa falafatu athari sarki uku wa falafa haibatin kuma haila uku a larabci daga uku zuwa goma to canzawa ake yi sai a juya yan an kawo ta'un na maza ne in an ka cire ta'un na mata daga uku zuwa goma kai hatta cikin mukama wajen alghaz na lugawiyya hariri ma taɓa kawo wannan ina ganin wa tabbuzu rabbatul hijab bi ama bi ama duza za ka mata sun sanya raunin maza wai yana rufin ta'un daga uku zuwa goma tana shigowa a wajen maza ana cire ta wajen mata Allah ya ce كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كان ستي سبع ليال الهالك جمع ليلني ليلة بيتي سبعة ليال با وثمانية أيام بيتي وثمانية يوم با الحالي جمع مفردك اليوم to shi ka gane wannan shi yasa dan jami'a da ya ji kana irin wannan sai in kace in kace salafatu daqa'iq sai dariya eh wai sai kace salafa daqa'iq domin daqiqa mu'annaf ne kenan salafa ba a cewa wallahi bai hatta so da nasara sura da kai jami'a to wannan ne bayani ne malam ya kawo yace wasaddara ba'd al-kalam ala hadhihi al-mas'ala zaka ga bayani sashin bayani akan wannan mas'ala fi hadhihi tarjuma a cikin wannan tarjuma fi muqaddima wa tahqiq al-maqam da yadda za a tantance matsayi fiha a cikin wannan bi adillatihi da dalilansa fi suratul baqara a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala dan Allah ya so kinan malam yayi ihala nan kinan a gaba zai ƙara yin bayani nan dai ya baka misali ni don ka gane kafin mu wuce akwai a gurguje abin da kamata in yi ishara zuwa gare shi na an ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka saki suna yin jini uku ko haila uku tun da sabani ne ko ba haka ba wadansu malamai sun ce ma jini uku da haila uku a kirufi ana iya hada su amma wannan magana tana da rauni domin kishiyoyin juna ne ba su haɗuwa mata masu haila in mace tana da ciki in an sake ta ba jini uku za ta yi ba don mai haila da al'ada galibi ba ta yi ba ta yi jini kinan haihuwa in ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhum la an yuta alhamdu mace kuma in ba ta haila saboda ta tsufa koko tana karamar yarinya to kuma za ta yi wata uku wallahi wallahi istabid al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid kaga wallahi lam yahidna da matan da ba su taba yin haila ba ashe wannan ya nuna mace a shekara biyar ma ana iya daura mata aure dan ba ta taba yin haila ba masu cewa babu inda an kace ayi mata kana aure a ba mun ce wajibi bane dole ga mata nan masu shekara 18 20 mu ce dole sai ka je ka nemi shekara 10 ko 9 ba ko abin da kamar haka amma ya halatta ko bai halatta ba nan ne magana take ba sai kuma fahimta yawwa ana musu cikin shege yanzu malam malam ya fashe kai to to sai mace wadda ita ba ta da idda kwata-kwata mace da mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma amma in tana da ciki ba wata hudu kwana goma ba ta yi ba haihuwa za ta yi don in yau mijinta ya mutu ta yi wata hudu kwana goma tana da ciki na wata hudu kwana goma ana ɗaura mata aure la wa ulatul ahmari ajaluhun da an yaba alhamdulillah sai mace da ba ta da haila ba ta da idda mace da aka aura ba a kai ta gidan miji ba ya ayyu hallabi na amonu idan na kahtumin mu'inat sun matsallaftun muhun da min kabli an taɓa suhun famalakun alayhin da min iddatin ta ta duda shi kenan sai ta ƙarshe wadda aka yi saɓani kanta mutum ya saki mace ta shiga idda bai shafe ta ba kuma sai ƙara wani saki ko mu ce wasu ci ma bai ba ƙara sakin sai ya dawo da ita sannan ya sake ta yurajir hafin bai kalli ta su kuci ya ce na dawo da ke sannan ci na saki amma idan ya sake ce na saki na saki bai yi ba sun bai dawo da ita ba akwai wannan fahimta dakka ci karo da ita wata rana ka rikici to yanzu ya dawo da ita sai ya sake ta bayan ta yi wata uku misali ko mu ce ta yi wata ɗaya don ka a samu sabani tun da wata an ce wata uku kaga na rayuwa ta ƙara yadda mu ce wata ɗaya yake nan zai ce kuma sake sakin ya za a yi wasu daga cikin malabar sun ci shi ke nan ta sta'anif sai ta koma baya wancan watan ya rushe wasu malabar suka ce a'a tun da bai shafe ta ba ta zarce za ta yi amma a kowatar waya da aka yi wa daga zahiriya an gane ko cewa su a wajensu idan mutum saki mace an gane ko bayan ta yi wata ɗayan dawo da ta sai suke suka ce idda ta ƙari don an ce idan na kahtu mulmumina sun matsalaktu muhunnu min kabla yanzu masu hunna ita matsalaktu muhunnu min kabla yanzu masu hunna amma da ce mafi inganci wani magana farkon fara aure wadda ku in ta shigo gidanka ai ta bambanta da wadda ba ta shigo gidanka ba duk da ke ibn ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya ce wannan riwaya da aka yi gare su tana da rauni don cikin muhalla na ibn hazm ya ga cewa ba haka an ka ce ba tabtadi ul idda za ta sake komawa ni baya irin waɗanda matsaloli muna kawo su saboda ɗalibin ilimi bai taɓa jin su wani lokaci a bijiro ma da su ka tai ka yi fatawa akwai wanda zai maka fatawa don ya gane akwai wanda zai maka fatawa don ya kaɗa ka rami gidan rediyo ko gidan tv ko saman internet kana darasi an yi tambaya ka watsa sannan ka ji ruwan babu mai suna hito mara cikin ƙasa da wajen ƙasa ya hatta idan miji ya auri mace yau sai ya mutu ta koma cikin almutawaffa mijinta ya riga ya rasu babu matsala ko aurenta ya mutu yau to tana da gado domin matarsa ce amma an kai sadaki shekara goma ba ɗaura aure sai mutu ba ta da gado kuru saboda ba matar shi ba sani kuma gwamnata a yi hattara waɗannan matsaloli nan ne malaman fikihu suke gwada ma mutum iyakar shi sai a cakuɗa nan ga nasi ga nasi to sai a zo abinda nasi bai zo da shi ba ka yi takardar rikicinka ka yi haka ka yi haka cewa ka yi sai ka bayani yan sabi bi al'amurra a hankali abinda baka sani ba ka ce ban sani ba shi kenan ka huta sannan da ya ce idan ka hakamul mu'minat malamai suka ce anan ba a aiki da mafhumu sifa domin musulunci ya halatta mana mu auri matan ahlul kitab to su ko ahlul kitab ba mu'minatu ba mushrikatu su ma hukuncin su duk ɗaya ne idza la kahtum min thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min idda ko ahlul kitab ce ka aura an gane ko ayar da sun ahlul kitab lokacin da baka samu auren damar auren ƴaƴa mu'minai ba an gane ko yawwa ba ta gado saboda ita kafira ce ita ahalin kitabu ce kai ba baka gadonta an gani ko da haka su auren baiwa yana da sharadi wa mallan yusufin wa mallan yusufin minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum sun kace to min fatiyatukum mu'minat sai in baka da damar da zaka aure ayyansa da zaka aure bayi su ma bayin nan almu'minat kinan ba auren matan ahalul kitabi bayi wallahu ta'ala mun ji wannan malam ya ce wa min amfilatil ishtiraki al-ishtiraki ake cewa ba a cewa al-ishtirak don wani sai ce al-ishtirak domin hamzatul wasli ce ba a cewa al-istighfa ba hamzatul qat'i ba ne al-istighfa wani wasu tara ba dal kalam wani ne na danga fala wasu tara ba dal kalam ala hadin mas'ala eh mun karanta shi bi adillatihi fi suratul baqara insha Allah ta'ala wannan mun karanta shi na'am
wa min amfilatil ishtirak yana daga misalin ishtiraki fismin a cikin suna wanga ba cikin wato fi'ili bane a cikin suna ne tunda wancan ba da suna ne qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wal yatawafu bil baytil atiq thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baytil atiq mari yace fa innal atiq domin ita kalma ta atiq wannan ayata tana cikin suratul hajj ayata 29 fa innal atiq larabawa suna amfani da kalimata al'atiq yutlaku bil ishtiraki ala alqadim wani lokacin ana nufin daɗaɗɗen abu abinda ya jima wa al mu'taq ba mu'taq ba mu'taq ismul maf'ul min al jababira wanda an ka yantar daga masu taurin kai sune jababira jam'i ne na jabba mutakabbir kenan kuma wa al karim ana amfani da shi da abu mai daraja in da arabi sai a ce mai mutunci wa kulluha ma da yace dukkan waɗannan ma'anonin qila bihi fil aya an faɗe shi a cikin aya an fassara shi malam yace wa tasrihullah bayanin da Allah ya karara shi ne tasrih sarraha ka bayyana abu karara malaman dole suka ce kururuta suwa daga kururu ne sai an ce an kururutas ma'ana abu ne sautin da kowa zai ji da Allah ya bayyana karara bi annahu cewa shi wannan ɗaki na ka'aba aqdamul buyut shine mafi dadewa daga cikin gidaje allati wudi'at lin nas wanda aka dora wa mutane aka azaba mutane ana nufin don ibada ba ana nufin gida na farko da adam ya fara shiga ibadci don ibada akwai tarihin gida ka'aba sun ce su goma sha biyu da sauransu sauran babu na sun shi ingantattu annabi ibrahim da ya gina tana da nasu da sauransu ne a ce akwai ginin annabi adam akwai ginin mala'iku akwai gini na bayan annabi nuhu da wane ne da wane ne almuhimmu dai akwai waɗanda tarihi ya tabbatar da su da lokacin da aka rushe wasu sashi na ka'aba da sauransu amma dai waɗansu kawai dai bayanai ne babu wani dalili a kai da allah ce inna awwal baitin wudi alin nas lallabi bi bakka mubarakan wa hudan lil alamin mu isar da ayar ko da malam bai kawo ba saboda haka ayar take ba matsala aya 96 a cikin suratul ali imran malai ce to da Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas daki na farko nan awwaliya ce muqayyada kina awwala baitin wudi'a lin-nas lil-ibada to lallabi bi bakka eh malai isma'ila ya ce karfin da aka ji a wani miki masallacin masjidul furqar ko subhanallah alladhi wudi'a lin-nas wanda an ka azaba mutane ai alladhi wada'ahu Allah Allah ne ya dora shi ko da wani ya gina shi da izinin Allah ne mu fahimci wannan da kyau alfa'il aw hudifa lil ilmi bi lin nasi lalladhi bi bakka annas mutane amma da arfin mu'minnai domin ba a jira hajjin kafiri ba ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hada lalladhi bi bakka tabbas shine wanda yake bakka to bakka sunan makka ne ana kiranta makka ana kiranta bakka to shi bakka sun kace li annaha tabukku a alaqal jababira domin garin makka yana kayya wuyan masu taurikan da suka mishi hari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min 'adabin alim to mubaraka mai albarka da sauransu to cewa awwala baitin ya nuna qadimun ne tun da abu da farko ai ya jima shi ne malam yace to nassi na alqur'ani na nuna al'atiq nan a doke shi aqdam zai fi kasancewa shi yasa da aka tambaye mu sallallahu alaihi wasallam awwalu baitin wudi'a na farko ne ibada an gane ko yace masallacin makka na biyu masallacin baitul maqdis bi a tsakanin su yace shekara 40 mun ji wannan da kyau kuma an kira ta makka وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه dan in ka ce makka ya yi in ka ce bakka ya yi ko ɗan ƙur'ani ba da zai daga don su zucin ƙur'ani to kuma in an kira ta al-mu'tat babu matsala an yantar da shi abraha ya zo ya kai shi hari allah ya yantar da shi kafiran makka dama abin ibrahim tauhidi ya zo da shi ya gina suka kwaci shirka ta zo manzo su sami sake yantar da shi to dan kace an yantar da shi nan ba qur'ani ya bayani kullu don alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'sin ma'kul Allah ya yantar da shi daga sharri abraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi fathu makka idza ja'a rasulullah wal fath an yi fathu makka an gane ko kenan kuma an yantar da shi daga mi daga wato abin kiran da haka ma ko wanda ma'anar ita ma za ta iya shiga ciki ban sani ko mun fahimta ba tawo ko kuma alkarim mai daraja kuma wannan ɗaki a yana da daraja Allah ya faɗi ayoyi da dama da suke nuna darajar wannan ɗaki ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas in ta zan qiyaman lin-nas ta ban karim ba sani ko mun fahimta da wani lokacin daga iske ma'anonin dukkan su ma za a isa musu a cikin alkur'ani mu je gaba malin ya ce wa misalin ijmal ana samun ijmal abu ya zo dunkuli bi sababin ishtiraki fi fi'li ya zama to abu ya zo ne a cikin fi'li an gane ko cikin fi'li nan ba suna ba fi'ili aiki kenan qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wal layli idha as'as Allah yana rantsuwa da dare idha as'asa suratu takwir aya ta 17 mala yace fa innahu mushtarakun kalima ta as'asa a larabci ma ana iya cewa sa'sa alqalbul makani ce ka karanta shi yana da yawa qalbul makani dalibai ilmi yawon ta zo qalbul makani ba son wannan saboda rikici gare shi musamman kadiba cikin kalima ta al'ashiyaru kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun wajen ya ayyuhan ladina amanu la tasallu an ashiya in ka shiga cikin maganganu sai kanka ya ci malin yusuf fa innahu mushtarakun bainal itbari wa idbari laraba suna cewa as'asa al-layl idha aqbala wa as'asa al-layl idha adbara kilayran mushtarak kuma mushtarak ne mutadaf sun ci karo da juna domin fuskanta abu da ba da bayan shi sun ci karo da juna وقد جاءت آية وتآية تازو تؤيد تنا كرفف أن معناه في الآية أبن أجل في أدبر يا بعد بايا وهي قوله تعالى إذ الله سبحانه وتعالى والليل إذ أدبر kaga Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya wasu subhi idza asfar da safiya lokacin da ko asuba lokacin da ta haskaka duniya suratul mudaththir aya ta 23 aya ta 24 malam yace fa kaunu as'asa fil ayati kasancewa kalima ta as'asa a cikin wannan aya bi ma'ana adbara abuke ta ma'anar ta bada baya yutabiqu ma'ana ayatul mudaththir yana dacewa da ma'ana ta ayatul mudaththir hadihi wannan kenan da yace aya da yace wallahi in adba ko yace take ba da istishhad sai ce sai ce aya taliba ka wani zai ce to ai aya ne ba da yakka domin nan iz adba nan ne mawdu'ul istishhad hadihi kama tara kamar yadda kace gani ita ayatul mudaththir kenan walakin al-ghalib fil qur'an sai dai galibi a cikin al-qur'ani annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuqsimu bil layli yana rantsuwa da dare wa zalamihi da duhunsa idza aqbala lokacin da ya fuskanto wa bil fajri Allah yana rantsuwa da alfijri wa dhiya'ihi da haskensa idza ashraqa idan ya haskaka duniya ga qaulihi kuma inda Allah ce wal layli idza yaghsha kaga da kuma an yi rantsuwa da lokacin da ya ruho duniya kaga dai aka cire bibbiga sun tabbata wannan hari idan ta jalla yini lokacin da wato shi ma ya bayyana kenan wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan hari idan jallaha kaga yini lokacin da ya haskaka duniya wal layli idan yabshaha da dare lokacin da ya ruhu mu duniya da duhunsa wa qawlihi da fadar Allah wa duha Allah ya rantsuwa da hantsi wal layli idan saja da dare lokacin da saja ya rufe duniya ila ghairi dalika min al ayat zuwa ga waɗin waɗannan waɗanda waɗanda ayoyi waɗanda ba waɗannan ba waɗanda suke ba da irin wannan ma'anar shi ne ila gairi zalika min al-ayat malan yace walhamdu ala al-ghalib a ɗauki ma'ana akan galibin abin da take zuwa da shi aula shi yafi dacewa yace to amma wa hada huwa ikhtiyaru ibn kathir wannan shine zabin ibn kathir wa huwa zahir kuma shine zahiri khilafan ibn jarir sabanin ibn jarir kenan shi sai dauke shi akan waccan ma'ana ta farko shi ko ibn kathir dauke ta biyu kaga dukkan su manyan malaman tafsiri kuma duk qur'ani ya zo da ma'anar sai dai mu rinja yadda wani akan wani ba dan sun ci karo da juna ba a'a dan muna ganin ga wanda yake dacewa ikhtilafu tanawwu ba a tarjihi sai dai ayi tarjihi a ce hada aula ikhtilafu tadad sai a rajjaha a ce hada sawabu hada khata
Allah ne bi sun dauko kai ina fata hukunci idan adbar akwai kira idan adbar kinan tun da sun ga rubuta iz adbar haka ne ya kamata a nabba mutane akan kira oyin alkur'ani akwai idan adbar akwai kuma iz adbar mun ji wannan da ke ko jazakumullahu khair to ibn kathir da aka ce sun yi sabani da shi ibn jarir ba cikin ka'ida suka yi sabani ba cikin ma'anar ne suka yi sabani domin wanda ka'ida ta alhamdu alal ghalib shi ma ibn jarir tabari kanta yake tafiya in ka dibi tafsirin sa jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an sai a ce tafsirin tabari ba sunan shi tafsirin tabari ba mutane sami tafsirin ibn jarir tabari wani lokacin sunan malamin sai rinjayi sunan littafin tafsir ibn kathir babu tafsir ibn kathir sunan shi tafsirul qur'an al-azim an gane ko jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an mun gane ko qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an amma sai tafsirul qurtubi saboda an hankalta ma malamin da ya rubuta wannan littafi kuma qurtubin ba sunan shi bane wani gari ne da ake kira qurtuba a cikin kasar spain inda musulmi suka yi mulki a daular andalusiya akwai wani gari da ake cewa qurtuba yanzu da turawa suka kwace suna samai suna cordoba gane ko kusa ce kurkubi kinan ibnu jarir ya yi da cewa ake akan alghali amma idan suka yi sabani nan wani laili iz adbar shin wanne ne za a bashi kinan sai saba ma ma'anar shi nan bai ta akan alghali ba shi ibnu jarir al-tabari ya yi da cewa ka'ida haka ne tana yiwa yaga wannan yana da cewa al-mustafnayat wanda za a toki Allah ya taimake mu malin yace wa satara idaha hada al-mabhath za ka gaida za a yi bayanin wannan mabhaf an gane ko wato bincike kenan matsala ta bincike insha Allah don Allah ya so fi suratul takwir a cikin wato sura ta at-takwir in malam ya zo ko ba haka nan bane to amma malam wato bai fassara suratul takwir ba Allah ya masa rasuwa ya kawo cikin karshen suratul mujadila ko suratul mujadala ya an ce mujadala daga jadal yujadilu mujadalatan ne masdar ya an ce mujadila ismul fa'il ne na matar da ta yi jayayya da mujadala sai sallama duk ana faɗa kakka ta yi ka fuka an ce suratul mujadila ka ce kai kai kai kai mujadala ne galibi imamu suyuti a cikin at-tahrir wa tanwir eh imamu suyuti cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir kullu iska zo farkon sura suna ga baka tana da sunaye kaza da kuma wani littafi at-tafsir al-mawdu'i li nukhbat min al-ulama suna kawo maka surayen sura at-tawqifiyya da kuma al-ijtihadiyya eh kokari dukkan da cikin wannan da kaji abin da baka sani baka ce babu shi kai kai ne karshen ilimi to sai inda ake samun gangarun malamai da dalilansu ba wai ka tsakana ta kadama da ka abu guda da ka sani abin da ke afka mu cikin matsaloli masu yawa to mun ji wannan ko dan haka malam da ya zo karshen suratul mujadala ko mujadala sai Allah ya masa rasuwa to nan da yace insha Allah kaga Allah bai so mallin yake cikin suratul takwir amma can wajen bakara da yace insha Allah ya ƙara tafsirin suratul bakara Allah ya so wannan wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin malam ya ce wa min amfilati al-ishtirak yana daga misalin ishtiraki kalima ta tana tarayyar ma'anoni fi fi'ilin a cikin fi'ili misali na biyu kenan cikin suna ya kawo biyu cikin fi'ili ma ya kawo biyu an gane ko na biyu kenan ya kawo na biyu qauluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun inda ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون الأنعام آية تفرقوا ما ليتي فإنه شي ونم مشترك فئلين يعدلون ينا تاريا بين قولهم أكان فقر سفولا لما عدل به غيره إذا سواه به إن كدير يتوني أبو دون أبو سيأتي عدل به غيره ومنه قول جرير yana daga cikin wannan fadar jarir athalabatal fawarisi amriyahan adalta bihim tuhayyata wal khishaba akwai shu'ara a zamanin daular umawiyya da jarir da farasdak da aftal shu'ara ne amma suna ba juna wuta ana kai ma juna hari an ka ce al-mu'asara tusabbibul munafaqa idan malamai suka yi zamani daya to wannan yana iya kawo gaba tsakankanin su shi yasa malaman hadisi suke cewa kalamul aqran yutwa wala yurwa malaman hadisi waɗanda tsaran juna ne sun gawurta cikin hadisi to idan sun kai jarhin juna yutwa nadewa ake yi yau ma natuwi sama'a ka tayyis sijilli kutub ka tayyis sijilli kitab wala yurwa ba a rubuto shi don hasada ba ta bari mutum yi ba a yi makansa adalci shi sa ga wurtaccen malamai sun taba juna bari mamaki an gane ko sai kai musu uzuri eh in sun kasan kasance gari guda kuma cikin fanni guda malamin nahau da malamin nahau sai ka jace wancan jahili malamin hadisi da malamin hadisi sun fi bugawa saɓanin malamin hadisi da malamin nahau ba a cika samun abin nan matsala a iya samun ta an gane ko to wannan kenan shi yasa idan aka yi zamani daya za a yi samun matsaloli shi yasa irin waɗannan abubuwa mu rinka hankalta musu in ka ji malami na caccaka wani malami mu ce daidai bane amma wani lokacin ka hankalta ba zamanin da ake ciki ko kuma an yi tarayyar wuri bayan zamani kuma an yi tarayyar fanni wanda kuma duk ɗan adam suna samun irin wannan matsala masu kuɗi suna bugun juna masu mulki 'yan siyasa suna bugun juna masu mulkin gargajiya suna bugun juna mata su kansu kishi suna bugun juna masu sana'o'i suna bugun juna ga shirme da haka irin waɗannan suna ce ta rayuwa ƙalla ba mutum ka gaida ba wani adalci musamman wanda fagen su guda ne mun fahimci wannan da kyau to shi faransa da asfal da jarir musamman shi jarir da shi da faransa suna kai wa juna hari kwarai to sai yace a ta'alaba alfawarisa yanzu sa'alaba kabila ce ta shi jarir alfawaris jam'in faris barde jarum amriyahan koko kabila ta riya adalta bihim tuhayyata za ka daidaita su da tuhayya wal khishaba da kabila ta khishaba ma'ana mu yanzu mu da gwannai mazaje na yaƙi za ka gaba mu da ku da kabila ku kaskantattu na fata amince to kaga in aka ce al'izlu da larabci shine al-mithlu tamka sai malam ya ce ga abin da ya sa kawo baitin ai sawaita bihim ka daidaita su an gari sawaita hun bihim ka daidaita su da su shi ne adalta bihim malam ya ce kuma wa bayyana kaulihim da kuma faɗarsu kenan da sai ce yana da alaƙari da mushtara mushtarakun bayyana kaulihim adala bihi gairahu wa bayyana kaulihim adala bi ma'ana malam sabda da kuma fadarsu mala ya karkata mala yamini in tabe akwai mala yamunu ya samu dukiya almalu akwai mala yaminu ya karkata ai hatara in ba haka ba za ka samu matsala fi'ili wani lokaci harafin shi na canzawa ma'ana ba ta canza na tsakiya wani lokacin kuma ta canza harafin ya canza ma'ana ta canza mata ya mutu ya mutu mata ya mitu ya mutu shi yasa ake cewa mutum ko mitu mata ya matu ya mutu kaga da wawun da alif da ya ubude ma nan ya an ka ce qala ya qulu an ka ce qala ya qilu ba dai bane shi yasa suka ce man kala kala Allahu kafa man kala wanda ya ce kala Allahu wani sai ce Allah ya ce a Allah ya yi baccin kailula kala ya kilu kailulatan to kafa dan ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm duk waɗanda abubuwa ne na ilimi wanda ba sa bukata mutum ya musu hawan kawa malam ya ce to wai dullu lil awwali abinda yake nuna na farko fassara da malamai suka farko qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala kina a cikin suratu ash-shu'ara tallahi kina qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin kaga ne suka ce nusawwikum suratu ash-shu'ara aya ta 97 zuwa ta 98 وقوله لكم فقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله سنا سوسو كما صلى اكي مع الله كما صلى دي تصلى الله كده an gane ko ko yuhibbunahum suna so su ka hubbillah kamar yadda masu imani suke son Allah ko ko su kafiran kamar son da suke ma Allah ka suke son allolinsu na ba ta amfanci da fassara bai ce kakka ji mun yi wata ɗaibar da baka sani baka ce kaza suratul baqara aya ta 165 al'aya kina wannan ya nuna sun daidaita su da ni da rabbihim sun daidaita su da ubangiji kinan ya'dilun sai da manto thumma alladina kafaru bi rabbihim wanda suka kafirce mu ubangijin su ya'diluna ay ya'diluna rabbahum bil asla sai da manto bi rabbihim yana da alaka ne da kafaru ko kuma sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya'dilun yana iya zama tuwa da alaƙa da ya'diluna kenan ya'diluna an rabbihim suna kange mutane daga Allah to ai kuma wannan shi ma ya tabbata a cikin alƙur'ani kuma haka nan bane alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum shi ma qur'ani ya tabbatar da shi sai ka iske babu wani cin karo da cikin malamin da ba da su ka faɗa wallahu a'lam wannan muna kawo shi ne saboda mu koya ma kanmu cewa jumudi na ilimi abinda ke kawo shi galibi rashin tsayawa a hankalta ma nassoshi da dalilai da ayoyi sai ka rike kankan kankan saboda kana ganin ba a samu mafita malam yace to misalul ijmal bi sabab al-ishtirak fi harfin misalin ijmali da zo a cikin wani harfi qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة cikin suratul jafiya akwai irin wannan aya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi rishawa to a cikin surutul jafiya akwai waje ala ala basrihi ala basrihi ghashwa qira'a ta hamza al-kisai bi khala amma nan ishawatu cikin bakar babu sabai malin yace fa innal waw domin harafi na wawun fi qawlihi a cikin fadar Allah wa ala sam'ihim da an kace khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa qawli wa qawlihi da kuma inda Allah ce wa ala absarihim to muhtamilatun ita wannan wawun tana iya dauka ma'ana lil atfi ala ma qablaha ta zaman to atafina kina an hada su ba a rarrabe su ba wal istina tana iya ɗaukar istinafi an rarrabe su jiya mun kawo wannan shi yasa wani rubuta doktora cikin wawo wawon tana shiga cikin akida ma sha Allahu wa shi ita yake a ja'alta lillahi niddan kaga sun ma za a kawo ba wawon ba wawon tana da ma'anoni daban-daban cikin qur'ani su nawa wawon ta zo ma'anoninta nawa gare ta hikima atafi da wawon ta shi doktora sai a rubuta an ka rubuta ba nake cewa domin ka ɗauki wawon kawai da an ce wawon harfar aka shi an yi gaba ai aiki sabo ne gaban mu malam ya ce to walakin na huta ala sai dai shi allah maɗaukakin sarki bayyana ya bayyana fi suratul jafiya a cikin suratul jafiya an na ƙaunar hukuna fadar allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ala sam'ihim a cikin suratul bakara aya ta bakwai ya sanya rufi akan jinsu ma'atufun ala qulubihim shi wa ala sam'ihim atafina akan qulubihim al-baqara don Allah yace wa anna qawluhu kuma fadar Allah wa ala absarihim bishawa jumlatun musta'nafa ko musta'nifa musta'nafatun an fara wata sabuwar magana ne mubtada'un wa khabar sai ta zama to mubtada da khabar fa yakunu al-khatmu ala al-qulub wal asma' sai da manto da an kace khatama yana da alaka ne da zukata rufin zukata da rufi na ji walgishawatu walgishawata yawa walgishawatu shi ko kalma ta gishawa ala khususil absar tana da alaka ne da absar ba ta da alaka da wato al asma da al qulub wal ayatu allati bayyana biha zalika ayat da Allah ya nuna wannan hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala afara aita man ittakhadha ilahahu hawa shin kaga wanda ya rike abin bautarsa son ransa shi ya Allah shi nan in kagara maka ce a fara aita manittaka da hawahu ilahahu duk in kagara mana kana aita biyu tafi domin cikin af'an akwai wanda dole sai an kaddama mishi fa'ili sannan a kawo mafuri don ba a yi bambanta su kallama musa isa to in ba a sa musa shi ne fa'ili ba sai da a yi bambanta su ba nan dole ya kamata sun kace sai an kawo fa'ili shi ne farko akwai fi'ilan da dole maf'ulul awwal shi za a gabatar in shi da maf'uli biyu akwai fi'ilan da a'a in ka gada maka kaddama ka akhar in ba cikin qur'ani ba a larabci kana iya cewa man ittakhadha hawahu ilahan ko kuma ittakhadha ilahan hawahu dukkan ma'anar ta da fitowa amma cikin qur'ani ba haka ba ayyuka wanda Allah ya ce za a yi man ittakhadha ilahahu hawahu kuma nan balaga me yasa ya kaddama ya jinkirta balaqatu taqdim wa ta'khir dan a nuna maka muhimmancin uluhiyya sai aka fara da ita don hawa bai kai darajar ni ba al'uluhiyya to wa Allah Allah ala ilmi Allah ya batar da shi akan ilmi ma'ana tun can Allah ya san batacce da ko ku wa Allah Allah ala ilmin Allah ya batar da shi tare da cewa yana da sani shi mutum duk an fada wa khatama ala sam'ihi Allah ya sanya rufi akan jin shi wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi shawa kaga da sai bai ce wa ala basarihi shawa ba yanga baka kina alwawu wawu istinaf ta cikin suratul baqara kenan wa ala absarihim gishawatu kenan gishawatu ala absarihim mubtada wa khabar suratul jafiya ayat 23 mun faɗa qira'ata hamzar kisa'i da khalaf wa ja'ala ala basarihi khashwa kakka ji wannan qira'a kace babu ta malan yace وسترى في سورة البقرة ذاك غري أتكي سورة البقرة الجواب أمسى الدذاب باير عن آية النحل لقى آية نحل إن ديت أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ونم بيتي وعلى أبصارهم يتي كذي بعد أمسى سيما لأنه أن أنفاري بكلمة الختم كما أن استعارة أصل انت باتا الأبصار بيتي أما أن استعارة don karka ce to aina an ce ula'ikan ladina qaba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim bale ce insha Allah ta'ala in Allah ya so kuma tabbas bala Allah ya bashi rayuwa ya kai wannan wurin cikin suratul baqara kuma yayi wannan bayani mas'ala ta karshe saboda lokaci ya matsu mun sani kuma ba za mu iya samun yin bayanin wannan mas'ala ba tana da dan tsawo kuma tana da muhimmanci kenan za mu dakanta a nan mu je hutu ko da na ɗan mintuttuka ne kamar zuwa minti biyar ko eh minti biyar ko a yi daga minti biyar sun yi kaɗan eh a sa minti goma mai wata bukata ya je ya ƙari ke minti goma sai a dawo sai a tashi akan wannan matsala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh